الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتابين مالم بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى وانا kuma shine darasi na 63 a cikin wannan littafi darasin da ya wuce mun karanta maganar Imam al-Auza'i da yake cewa ta'allami sidqa qabla an tata'allama al-ilma wa 63 ne wannan ko? to 62 haka wannan na 62 ko? wannan shi ne darasi na 62 a darasinmu na 61 mun karanta maganar babban malami imam al'auza'i da yake cewa ka koyi gaskiya kafin ka koyi ilimi imam al'waƙi yake cewa hadhihi sana'a wannan sana'a ta neman ilimi ko wannan sana'a ta ilimi ba abin da ke ɗaukaka ta ko babu mai ɗaukaka a cikinta sai mai gaskiya da aka ana buƙatar ɗalibin ilimi ya zama mai gaskiya a cikin neman iliminsa yana cewa asidika qabla an tata'allama al-ilm ma'ana gaskiya ita ce farko kafin mutum ya nemi ilimi kamar yadda mun satin da ya wuce mun yi magana game da abin da ya shafi tarbiyya a cikin ilimi galibi ita ake so a fara samu kafin ilimin shine sai ilimi ya albarka an yi masa shimfiɗa an ɗora shi a kai shi kenan sai a yi ta ganin tasirinsa da fa'idarsa sannan yake cewa ita gaskiya hanya ɗaya ce duk inda ka biyo nan za ta kai ka amma kishiyar gaskiya ƙarya kenan to ita kuma nau'i daban-daban ce tana da kaloli iri-iri sannan hanyoyinta suna da yawa amma dai dukkanin hanyoyin suna iya tattaruwa a guda uku inda mala ya ce akwai ƙaryar da ake kira kadhibul mutamallik akwai kuma kadhibul munafik akwai kadhibul gabi wanda duk mun karanta satin da ya gabata wanda zamu dan yi sharhin waɗannan ƙarerai guda uku da malam ya ambata insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى الصدق لا شك أنه سبيل الواحد gaskiya ko shakka babu hanya ce kwaya ɗaya tak wal kadhib ƙarya kuwa subulun hanyoyi ne da dama wa hakadha al hidaya wad dalala haka ma shiriya guda ɗaya ce tak bata kuwa yana da yawa al hidayatu sabiluha wahid shiriya hanyar da ake samun ta kwaya ɗaya ce tak wad dalala ita ko bata wato shi kwabata subulun mutafarriqa wato hanyoyi ne daban-daban qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ka gani ba wa anna hadha sirati wannan tafarkin nawa mustaqiman wanda yake madaidaici mai kakke guda ɗaya ne fattabi'uhu ku bi shi sai ya ce wala tattabi'u subula kar ku bi tafarkai fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da tafarki na wa amma qawluhu ta'ala amma fadin Allah ta'ala ya hadi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wani zai ce to ai Allah kuma ya kawo subul game da abin da ya shafi ayyukan alkhairi to can an ce wa anna hadha sirati mustaqiman nan kuma an ce ya hadi bihi Allah man ittaba'a man ittaba'a ridwanahu subul salam to shine Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake so ya mana jam'in waɗannan ayoyi guda biyu sai ce fadin Allah ta'ala ya hadi bihillahu manitta ba ridwana Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya bish wato ya biyar dasa subulas salam tafarkai na aminci faqad jama'aha bi i'tibari tanawwu' shara'i inda kaji Allah yayi jam'in as-subul din nan duba da nau'o'in shari'ar musulunci kaga shari'ar musulunci akwai salatun kaga salatun kaga sabil ne zakat sabil ne siyam sabil ne hajj sabil ne albirru shi ma sabil ne sila sabil ne sadaka wa ma ashbaha zalik ma'ana da sallah da zakka da azumi da hajji da biyayya ga iyaye sadar da zumunci sadaka wa ma ashbaha zalika da makamantan haka fa jam'uha to gaba ɗaya waɗannan bi itibariha in an yi la'akari da su wa tauhiduha bi itibarin akhar da kuma kadaita su gaba daya dunkule su guri guda bi itibarin akhar in an yi wata fassara daban can inda aka ce wannan hadha sirati mustaqiman an dunkule su guri guda kenan anan kuma ainihin wato an nau'anta maka su shine sai yasa aka ce as-subul amma al-kadhib amma ita ƙarya fadurqun ita kuma dariqa dariqa ce hanyoyi ne da yawa wa alwanul launinta ita ƙarya muta'addida suna da tana da yawa wa yata'addadu bi ta'addudi aghradihi ita ƙarya tana kirguwa tana kididdiguwa wato tana yin yawa ne da yawan abin da ke sa a yi ta fa huwa yajma'uha fi thalathatin amma abin da ke sa a yi ƙarya yana tattaruwa ne zuwa ga abi uku yaqul sai bakar bin abdullahi abu zaid yake cewa kadhibun mutamalliqun wa huwa ma yukhalifu alwaqi' ita ce gaskiyar da ta saba wa waƙi'i wal i'tiqad ta saba wa abin da gashi nan waƙi'i ne yake faruwa sannan kuma ya saba wa abin da aka kudurce a zuci kaman yata wato yata mallaku liman ya arifu fasikan kaman wanda yayi ƙarya ga wanda ya san fasiki ne aw mubtadi'an ko ya san wani dan bid'a ne fa yasifahu bil istiqama amma ya sifanta shi a matsayin mutumin kirki kaga waki ya tabbatar da ƙarya ne shi ma a aqidarsa ya kudurce da cewa ƙarya ne wannan wannan ita ake kira da kadhibun mutamallik ka kirkintar da mutumin da ka san mutumin banza ne hadha kadhibun wannan ƙarya ce ta'arifu anna hadha ar-rajul fasik ka san wannan mutum fasiki ne thumma tati ilayhi taqul sannan ka zo wajensa kuma ka dinga cewa ma sha Allah anta rajulun mustaqimul akhlaq ma sha Allah ai mutumin kirki ne kai ai wallahi ana yabanka ana fadan kirkin ka kaza kuma ka san ƙarya ne ba haka bane kai ka san ƙarya ne shi ya san ƙarya kake yi kadhibun mutamallik mustaqimud din wato mai daidaitaccen addini ne mustaqimul manhaj ai manhajinka shi ma ai manhaji ne irin wanda yake mustaqimi wa anta ta'rifu annahu min afsaqi ibadillah bayan ka san ba wanda ya kai shi fasikanci cikin bayin Allah hadha yuqalu lahu tamalluk wannan ana kiran irin wannan makaryacin wato ƙarya wanda ake nufi tamalluk wa hadha aktharu ma yakunu 'inda al-muluk wannan ita ita ce ƙaryar da aka fi wa shugabanni saboda neman shiga saboda san a samu wani abu a zo a kambama shugaba a faɗi ƙarya ana tsine masa ana la'anta sa amma kullun na kusa da gaya mai suke ana yabanka ana jin daɗi jama'a suna godiya game da irin wannan ƙoƙari da taimako da tallafi da ake basu game da wannan hali da ake ciki da raɗaɗi jama'a suna godiya wannan yanayi wani shugaba ma fa ba ma a bari ya ji irin wannan hayaniya wannan wannan yanayin da ake ciki mutane suna godiya an ce ba taɓa jin daɗi ba kamar yadda ake jin daɗi a gwamnatinka da an tattoshe kafofin da zai ji maganganun talakawa kai tsaye su na kusa da shi ɗin su suke gaya ma abin da zai ji daɗi an ce shugabannin da namu wani lokaci har jaridar da za su karanta sai an zaɓa a ba su wadda za ta faranta musu inda aka yi yabo inda babu wani cinziri ko wani damuwa na talakawa da sauransu ko kuma wani ne yake karantawa sai yau shugaba samari shi bai ga jarida ba kawai ya karanta sai ya yanko irin ainihin wato articles da wuraren da yake ganin zai faranta wa shugaba rai zai dadada masa akwai lokacin da naji hirar wani shugaba shi ma ya san na kusa da shi duk da wannan a radio naji ana hira da shi yake cewa ai lokacin yana kan kujera yace idan aka hawo mota sai ya sauke glass kasa in ya zo wuce ya ji an ce ba ma yi ya san da matsala da kansa ya zo wuce a wani guri ya ji an ce a taimaka ba mu da ruwan sha kaga talakawa ne da kai tsaye kawai ya zo wucewa irin taron nan da ake na shugaba ya zo wuce ya ji sun ce masa suna fama da matsalar ruwan sha ya ce kuma a lokacin a labarin da yake bayarwa ya ce kuma tun daga lokacin ya kai ɗauki gurin aka magance matsalar ruwan sha wanda kaga kila na kusa da shi wanda ya taɓa gaya masa cewa wuri kaza babu ruwan sha to kaga ko da yaushe sai ya zama to waɗanda suke tare da masu mulki galibi irin waɗannan makaryatan ne an ce sukan kalle ka ne kawai sai su zama irinka in suka ga ustaz ne kai mai addini sai kowa ya tsaye da gemu ya dage wandansa kawai sai su je gurinka an gane ko in aka ganka wata salmai ce kuma shikenan duk kowa sai ya tande kawai sai ya tafi wajenka yanayinka kawai shikenan an ga kai mai san masha'a ne da bushasha da kaza to duk irin su sai su rikide su zama irinka in an ga kai mai kaza to duk ire-iren waɗannan abubuwan za ka ga kaga so ake yi lalle a samu wani abu ka yadda da su ka ba su wani abu ko ka ba su mukami ko ka yi musu wani abu mai kama da haka to wannan shi ake kira da tamalluk shi sa malai ke cewa wannan yafi yawa indal muluk wal umara wajen ainihin wato sarakuna da masu mulki tajidur rajul zaka samu mutum ya tamallaku ilal amir yana nanikar shugaba yana gaya masa abin da yake jin daɗi awul malik ko kuma sarki wa ya kulu an tafi ka kaza an tafi ka kaza wa an tafi ka kaza wa hadha la shakka minan nifaq ko shakka babu wannan munafurci ne shugaba ya yarda da ku ya matso da ku kusa da shi maimakon ku gaya maka gaskiya in ya dauko abin kirki ku karfafe shi in ya manta ku tuna masa to kawai sai ku zama aka san haka wal iyazu billah li'anna al wajiba an yusafa al insanu bima yastahiqu wato abin da yake wajibi shine a siffanta mutum da abin da ya cancanta hadha yukhalifu al waqi' wa yukhalifu al i'tiqad amma irin wannan abin da ake gaya shugabanni abu ne da ya saba waqi'i kuma ya saba abin da mutum ya kulle a zuciyarsa shi ya san ba haka bane li'annal mutamallik domin mai yin irin wannan ƙarya ta tamalluk ta neman shiga ya ataqidu shi yana kudirce khilafa ma ya kuli sabanin abin da yake faɗa li hadar rajul ga wannan mutum alladhi tamallaka inda wanda yake kokarin samun shiga a wajensa wa yukhalifu alwaqi' laysa kama qala kuma waqi'i ma ya saba wa waqi'i ba kaman yanda yake faɗa din ba ina fata an gane to an ce lokaci yayi ina ganin da so na shi ma don yau za mu rufe karatu ne so na da mu dan samu gudun tsayawa muka tsaya wannan ƙarya muka dawo allah ya kai mu ina ganin komi ya ƙuri mu ƙara mu ƙarasa shi ma ya zama dogon karatu kenan ƙarya ta biyu ya ce kazibul munafik ita ce ƙarya irin ta munafiki wa huwa ma yukhalifu li'tiqad ita ce ƙaryar da take sabawa abin da aka kudurce a zuciya wa yudabiqul waqi'a amma tana daidai da abin da ke faruwa a zuciya ba haka bane amma abin da ke faruwa ya gaskata haka wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah ta'ala idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullah kaga a zuciyarsa ba haka bane amma kuma a waki yayi gaskiya ne manzon Allah ne ko a hakikanin gaskiya manzan Allah ne amma a zuciyarsa sun yadda manzan Allah ne amma gashi sun faɗa wannan ita ke kira da khadibul munafiq su ce lalle mun shaida kai manzan Allah ne kaunuhu rasulullah kasancewar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne mudabiqul lil waqi wannan yayi daidai da abin da yake faruwa ko yayi daidai da waqi na'am ma huwa dalil me dalili akan haka kaunuhu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya tabbatar yana da masaniyar cewa kai manzansa ne lakin shahadatuhum hadhihi sai dai wannan shaidar da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam mukhalifatun li'tiqadihim ta saba wa abin da suka kudurce a zuciyarsu li'anna Allah ta'ala qala domin Allah ma ya karyata su ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida munafikai makaryata ne ai fi qulubi ma cikin zukatansu nashhadu innaka la rasulullah a zuciyar wato innaka la rasulullah la fi qaulihim amma ba a maganar su ba an gane ko yawa fi qulubihim ba a zuciyarsu abin yake wato Allah ya shaida cewa su makaryata ne fi qulubihim a cikin zakatansu nashhadu innaka la rasulullah la fi qawlihim amma innahu rasulullah hadha yukhalifu al-i'tiqad an gane ko yake cewa nashhadu mun shaida innaka la rasulu lalle kai manzansa ne la fi qawlihim ba wai maganar munafikan ba ko sun fada ko basu fada ba mu mun shaida kai manzansa ne an gane ko innahu rasulullah hadha yukhalifu al-i'tiqad irin wannan kare ita ce wadda ta saba abinda mutum ya kudurce a zuciya wa yudabiqul waqi'a amma tana yin daidai da abinda yake mutane sun yarda cewa waqi'i ne wa hadha bi i'tibari qawli al-munafiq fi ghairi wannan duba da abinda munafiki ya ce wa wanin sa kenan aw bi i'tibari qawli fi nafsi ko kuma duba da abinda munafikin ya faɗa wa kansa fa hadha idza qala an nafsihi innahu salihun idan ya faɗa wa kansa ya ce shi mutumin kirki ne fa hadha yukhalifu al-i'tiqad wannan ya saba wa abin da ya kudurce wa yukhalifu al-waqi'a illa zahiran kuma ya saba wa waqi'i illa zahiran sai dai abin da yake na zahiri ƙarya ta uku a gurguje fa kadhibul gabi bima yukhalifu al-waqi' wa yudabiqu al-i'tiqad wato ƙaryar wawa ta saba wa abin da yake a waqi'i amma kuma shi da gaske yake ta yi daidai da abin da ya kudurce a zuci هذا أيضا هو أن يقول للشيء ما ليس فيه لغبائه an gane ku ya ce misali ya ce misali misali ya ce ya ce yana ba da labari sai ya ce shehu usman dan fodiyo fa bai fi shekara goma sha biyar da rasuwa ba kuma shi iya gaskiyarsa kenan kuma gaskiya ne an gane ko shine ma'ana an ya kula lishai ma laysa fi li gaba'ihi fa yaqulu masalan an ahli al-kalam misali ya ce wa malaman falsafa ahlul kalam ya ce hum innahum humul uqala ya ce ai ba masu hankali irin malaman falsafa yawa wanta kasa ya kaga wannan aka- aka- an gane ko wa innahum ahlul ilm ya ce tabijan ai malaman falsafa na ai su ne masu ilimi wal hikima ga hikima amma ahlus sunna amma ahlus sunna nan fahum agabiya ai su ne ma wawaye li'annahum yufawwiduna an-nususa a ce me dalili ya ce saboda su ne in aka zo nasi sai su ce a wannan wallahu a'lam su ce Allah yana da hannu amma ba mu san sai su fawwala al'amari zuwa ga Allah suna fawwala nusus wala ya'rifuna laha ma'ana ba sa fadin ba sa sanin ma'anar nusus naqulu hadha gabi Sheikh Uthaymeen ya ce sai mu ce wannan shine wawa ولهذا عبر شيخ الإسلام في كتابه ال- الفتاوى الهموية دعنا كلمة شيخ الإسلام أتكن لتفنس الفتاوى الهموية عبر بهذا الوصف ياي اعتباري معنا يا فسر إلو وانا سفر فقال سيجتا هذا بعض الأقبياء وإن وصدق تكن واوا يكينا طريقة السلف أسلم مبند واوانسي tafarkin magabata na ƙwarai ta fi zama lafiyayyar hanya wa dariqatul khalaf a ƙala ba'adul agabiya ya ce shekul islam yake hakaito magana ya ce wasu daga cikin wawaye sai ka dinga jin suna cewa ɗariƙatul salaf aslam wa ɗariƙatul khalaf a'lam wa ahkam wani daga cikin wawa sai ka ji yana faɗin irin wannan magana ya ce ai hanyar magabata na ƙwarai lalle ta fi ciki lafiya baka lafiya amma hanyoyi hanyar da malamai 'yan baya suke bi ta fi ilimi ta fi hikima li'anna hadha gabi shekul islam ce saboda wannan wawa ne in ba wawa ba yaushe zaka ce hanyar da tafi zama aslam ai ita ya kamata tafi zama a'lamu ahkam amma ka ce wai waccan ita fita tafi zama aslam amma kuma malaman karshen zamani kuma su sun fi hikima sun fi ilimi kazalika man yushahidu sufiya wa tasannu'uhum wa ibadatuhum haka wanda yake kallon masu sufanci da irin abin da suke yi da irin ibadarsu fa yaqulu sai ce annahum ahlus salah ce ai mutanen kirki ne masu kawo gyara ne masu gyara zukata ne wa ahlul wilaya kuma su ne waliyai naqulu anta gabi sai mu ce kai ma wawa ne domin ka faɗi abin da a haƙi da ka ka da haka ne amma kuma a waƙi ba haka bane la ta'rif haqiqatahum abin da yasa ka faɗi haka saboda baka san haƙiƙanin su ba fala ta hukuma alaihim bisalah tunda baka san haƙiƙanin su ba bai kamata kai musu hukunci da cewa su nagartattu bane hatta ta'rifa alhaqiqa har sai ka san haƙiƙanin al'amari wa illa in ko ba haka ba kana hukunci da molanka to kunta gabiyan kai ne zaka zama wawa din fa hadha kadhibun to wannan kaga shi ma nau'i ne na makaryaci yace ai ba mutanen kirki sai sufaye misali haga wannan shi ma a aqida sakila shi ko dan yana sufancin ko wani abu mai kama da haka haka yake gani amma hakikanin al'amari ba haka bane amma ya kudurci haka wannan shi ake kira da kadhibun a ainihin wato gabe to fa hal yu'dharu shin irin wannan ana iya karbar uzurin sa bi kadhibihi in yayi ƙarya naqulu shaq uthaymin yace muna cewa in farrada fil bahthi idan yayi matukar kokari wajen bincikowa da gano menene hakikanin gaskiya amma duk da haka sai ya kuskure bai gano ba fa innahu la yu'zar aka in yayi sakaci farrada kenan idan yayi sakaci fil bahth wajen bincike da gano hakikanin gaskiya fa innahu la yu'zar ba za a yi masa uzuri ba wa in kana hadha muntaha ilmuhu idan kuma ƙarshen iliminsa kenan ya gama kurewa iya saninsa kenan fa innahu yu'zar to sai ai masa uzuri li annahu jahilun saboda shi jahili ne amma al-awwal amma wancan na farkon وهو المتملك والثاني da na biyun nan wa huwal munafiq fala uzra lahum fi zalika ba su da wani uzuri a cikin ƙaryar da suke yi to kaga bai kamata ma kwata kwata ɗalibin ilimi ya biyo wannan maballanta na ya zama mutamallik dan ya rabu masu mulki ya dinga gaya musu a madadin ya gaya musu gaskiya ya dinga gaya musu abin da zai musu daɗi kuma ba haka ne gaskiya ba a tattare da su ina fata an gane to insha Allah sai mu tsaya falzamil jadda as-sidiq abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah mun tafi hutu sai kuma bayan sallah in Allah ta'ala ya kai mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka cikin ilimin mu Allah ya sa albarka cikin zuriyar mu Allah ya sa albarka cikin arzikin mu Allah ya sanya albarka cikin yan kasuwar mu Allah ya sanya albarka cikin ma'aikatan mu Allah ya sanya albarka a wannan ƙasa tamu wannan yanayi da ake ciki na damuwa Allah madaukakin sarki ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka sassauta mana Allah ka sassauta mana Allah ka sassauta mana Allah madaukakin sarki mai iko ne kai akan haka Allah madaukakin sarki muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sufofinka mafiya kamala Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki a wannan kasa tamu duk waɗanda suke kokarin kawo tsanani a wannan kasa Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane Allah kai mana maganin su Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah madaukakin sarki bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana duk wanda yake cikin kunci Allah ka yaye masa wanda yake cikin rashin lafiya Allah ka bashi lafiya wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka mafiya kamala na kwanci a asibiti Allah ta'ala ka tashi kafadunsu wayanda suka rasu cikin al'ummar musulmi Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah